يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يوخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اللهم ثبت جناني وأدل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ‘yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu barkan mu da azumi yau ubangiji maɗaukacin sarki bai gushe ba yana bayyana abin da yake tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da ƙuraishawa ko kuma waɗanda suna kawar da kai daga abin da Allah ya saukar ma annabi daga alkur'ani da sunna da hikima da dai sauransu ubangiji yana cewa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره to raisha ba su da abin da suke faɗa izgilanci da wasanni da abubuwa duk a gari in sun taru ba su da abin da suke wasa da shi kamar wahayi ko kuma alkur'ani ko kuma dai annabi da abin da ya zo da shi shine ubangiji yana ce ma annabi nuhi kuwa dukkanmu kowane ɗaya daga cikin al'umma wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina idan kaga waɗanda suna kutsa baki cikin abin da muka saukar na ayoyin mu suna wasa da su fa a'rid anhum ka kawar da kai da gare su kada ka hada kanka da su ka zauna gefe daban hatta yakhudu fi hadithin ghairi har su bar maganan addini su bar maganan alqur'ani su bar maganar annabi sallallahu alaihi wasallam idan sun bari sun shiga wani abu daban in kana da wata bukata ka zauna tare da su ka yi bukatan ka in ka gama ka tafi wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin in kuma shaytan ya mantar da kai baka ga ya mantar da kai ka zauna kafin ka yi tunani ko ka kafin ka tuna ka zauna tare da su ma to in dai ka tuna to lalle karka ci gaba da zama tare da azzalumai ka bar su ka tashi
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون
وما على الذين يتقون من حساب من شيء با وني ابو زي سامي متمن da ya zauna tare su daga cikin masu takawa don ya zauna wurin su Allah ba zai dura masa laifin su ba sai dai tunawa ne wato wa'azi ne aka yi ma mutum ya yi hankali da su kar ya zauna kusa da su jin abin da ba daidai ba ma shi ma ai wani laifi ne saboda haka ka nisance su idan wato ba abin da zai same ka amma dai ka nisance su don shi ya fi dacewa ga waɗanda suna jin tsoron Allah
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا كربو دا وأن اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ثم إذا الدين سو أبو واسا كما أبو شغلي أبو دنيا وأن دسك ميدا دنيا إتشي الدين سو harkokin duniya da tara abin da ta tara abin da ake nema shi samun yara da dukiya da sauransu ya mai da wannan shine addinin sa din ka rabu da shi waɗanda duniya ta ruɗe su ta yaudarar da su to ka nisance su وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وذكر به كتنا ترك يؤذي دا القرآن أن تغسل نفس سبدا كدا أيدا كوكما أكاما كوكما أكمبا ونمتم بما كسبت وأدابين دلنش تاسا أيكتا ليس لها من دون الله ولي باتدا وباء لاهرة ونما كيمكي كما قصنشي كوكما ميكيتو بند الله تبارك وتعالى
وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها إن تاي دك أبدا تاي نأيكين الهيري بازا كربابا تند أسلي توشي نكربا أيوكا بابو ششين إيماني da tauhidi da kuma nufi Allah da ibada.
أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا Su waɗannan su ne mutanen da ake kama su da abin da suka aikata.
لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون wato lahum sharabun min hamim wato ana shayar da su daga mikin da yake fita daga jikunan waɗanda suna cikin utan jahannama wa azabun alimun kuma azaba mai tsananin zafi bima kanu yakfurun saboda kafircin da suka yi da abin da Allah ya saukar musu da abin da Allah ya aiko musu annabi kenan da kuma da addinin sa قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله shin wala nad'u min dunillahi shin zamu bauta wani Allah zamu bauta gumaka da kuma zamu yi shirka da Allah da abin da baya amfane mu da komai a duniya baya cutar da mu da komai ko bai lahira wa nuraddu ala aqabina kuma mu komar da mu baya wato bayan mun ci gaba da imani mu koma baya mu zama kafirai ba da in hadana Allah bayan Allah ya shiryar da mu kalladhi istahwathu shayatin kamar mutumin da shaidanu suka kashi sun batar da shi cikin jeji ya bata cikin tafiya ya bar hanya
بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران shin za mu bar abin da Allah ya shiryar da mu a kansa na addini din nan kamar mutumin da ya bace a cikin jeji yana nan ya yi ɗimuwa bai san ma ina zai tafi ba له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا to yana da abokan abokansa kuma suna kiran shi suna kan hanya shi ya bar hanya ana kiran shi baya bi baya ji kuma baya bi
قل إن هدى الله هو الهدى ka ce musu wato shiriyar Allah ita ce hanya ita ce shiriya ita ce addini yardajje a wurin Allah وأمرنا لنسلم لرب العالمين an umurce mu da cewa musallama lamarin mu mike wuya ga ubangijin talikai mahalicin mu وأن أقيموا الصلاة واتقوه kuma aka ce mana ku tsai da sallah daidai ku idar da ita kamar yadda annabi ya koya muku wattaquhu ku ji tsoron Allah وهو الذي إليه تحشرون kuma Allah shine wanda za a komar da ku gare shi a tara ku a gabansa yayi muku hukunci وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق shi ne wanda ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya wato shi ne da ikonsa kaɗai ya halicci wato sama da abin da ya kunsa da ƙasa da abin da yake bayanta duka da abin da yana ƙarƙashinta ko cikinta duka ويوم يقول كن فيكون idan kiyama lokacinta ya yi ko ce mata ta wanzu sai ta wanzu قوله الحق zancen shi shine gaskiya abin da yake faɗa shine tabbatacce وله الملك يوم ينفخ في الصور kuma shine kadai ya keɓanta da mallakar komai da komai duniya da lahira mutane mala'iku aljannu duk shine mamallakinsu yau mai yin sur ranar da za a busa kafo kafo ana busa shi sau uku busa na firgitar da mutane da busa na cewa mutane za su rasu busa kuma na mutane su tashi
عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير shi ne masanin gaibi da abin da ya buya da abin da ya bayyana ba wanda ya fi shi sanin wannan shi ne ya halicce su kuma shi ya san abin da suke ciki a ɓoye ko a bayyane wa huwa al-hakimu al-khabir shi ne mai aje komai daidai inda ya kamata masanin duk abin da ya buya ko abin da ya bayyana وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنامنا آلهة ta ambaci lokacin da annabi ibrahim ya yi wa babansa azara magana wasu sun ce baban shi wasu sun ce a ɗanin baban shi ne to amma dai duk da Allah ya ce baban shi shi kenan baban shi ne Mhm.
أتتخذ أصنامنا آلهة shin ibrahim ya ce babana azara shin kana bauta ma wasu gumaka su ne za ka riƙe su iyayen gijinka ma- mahalicanka maimakon allah mahalicinka mal- wanda ya jibinta ka da rahama da da alheri duka إني أراك وقومك في ضلال مبين baba ni dai ina ganin ka kai da jama'ar kafa kuna cikin bata bayyananna وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين haka Allah Ubangiji yana nuna wa annabi Ibrahim salam mulkinsa da yake sama da ƙasa wato yana nuna masa ayoyin shi da suke sama da ƙasa wal yakuna min al muqini saboda ya kasance a cikin tauhidinsa da ibadarsa din yana daga cikin waɗanda Allah ya ba su yaqini فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي lokacin da dare yayi sai ya ga wani taurari yana waƙiya a sama sai ce to ko wannan shine ubangiji na فلما أفل قال لا أحب الآفلين da ya faɗi taurarin ya- ya ya ɓuya sai shi a to ni ba na so ba na son waɗanda za su za su ɓata bayan sun bayyana su zama babu ɗin nan ba na son su فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي da ya ga wata yana fita kuma ya ce to watakila wannan ne tun da yake ya fi girma ko shi ne ubangiji فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين da ya faɗi shi wata ya ɓuya ya ce kai da ubangiji na bai shigar da ni ba da zan kasance fa a cikin waɗannan ɓatattu masu bauta a gumaka
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر da ya ga rana ta fito ta fito kuwa sai- da ya ganta sai ya ce a lalle wannan shine ubangiji na kuma don don wannan shine babba gaba daya yana faɗin wannan don su su gane ne
فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون da rana ita kuma ta faɗi ta zama babu duhu ya zo sai ya ce to lalle jama'a ni fa na barrantu daga abin da kuke haɗawa da Allah a cikin ibada wato waɗannan su ne dai ayoyin Allah waɗanda suna da alamar daraja to amma dukansu ba Allah bane dukansu masu gushewa masu tafiya bayan an- bayan sun kasance إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ni fa na miƙe fuska na na miƙe kaina ga Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa a miƙe akan hanyar tauhidi ba na shirka da komai وما أنا من المشركين kuma ban kasance daga cikin mushrikai ba ba zan kasance daga cikin su ba kuma har abada
وحاجه قومه sai mutanen shi suka yi mishi jidali suka fara wato jidali da shi قال أتحاجوني في الله وقد هدان shin kuna musu da ni akan tauhidi akan Allah yaya zan zan zan saurare ku bayan Allah ku ya shiryar da ni ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا ba ni jin tsoron komai zai same ni daga waɗannan gumakan da kuke musu ibada duk wani abu da zai same ni a duniya daga Allah ne to sai in Allah ya nufo ni da wani abu na cuta za ka same ni amma dai don gumakan ku ba abin da zai same ni وسع ربي كل شيء علما ubangiji na ko ya san komai da komai ilimin shi ya tara duk abubuwan da kuke tunani a cikin su أفلا تتذكرون za ku ba ku da hankula ku yi tunani ku gane Allah shine mahalicci shine mai gudanar da lamarin duniyar nan duka وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا كيف أخاف ما أشركتم يا زي تورون واتو أبين دكوك هذا شيء ده الله يا زي تورون جماعة كنكو ولا تخافون أنكم أشركتم بالله الهالك وأكوب ذاك تورون أكوني شركة ده الله وأن شياتن في إبادة ya halice ku saboda ibada ya saukar muku da littattafansa ya aiko muku da annabawansa da manzanninsa ku kun san shi shi ne yake jin ku kuma shi ne yana hukunci a kanku duk da haka baka ji tsoronsa ba ni zan ji tsoron gumaka waɗanda kun sassaka da kanku waɗanda ba su da rai ba su da amfani ba su da cuta فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون inda kuna da sani ne wane ne wanda ya fi kusa ga aminci mu ne da ni da mabiyana da waɗanda sun yarda da ni ko ko ku waɗanda kuna yi wa Allah laifi babba na shirka الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون allazina amanu waɗanda sun yi imani a zukatansu wa lam yalbisu imanahum bi zulm su hada wato imanin su da wani shirka ko riya ko wani abu dai na sabo ulaika lahumul amn aminci ya ta tabbata ga waɗannan a duniya da lahira wa hum muhtadun su ne shiryayyu a wurin Allah ba ku waɗanda kuna bauta ma gumakan da Allah bai saukar muku wata hujja kansu ba وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه wannan ita ce hujjan da muka ba annabi Ibrahima lokacin da yana jayayya da mutanensa نرفع درجات من نشاء muna ɗaukaka ubangiji yana ce ina ɗaukaka wanda nake na so na yarda da shi cikin bayina إن ربك حكيم عليم lalle hakika ubangijinka hakimi ne mai ajiye komai inda ya kamata kuma masani ne na dukkan abubuwa ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا Allah Ubangiji yana ce mun bashi shi sayyidina Ibrahim alaihissalam mun bashi ɗansa Ishaq da kuma shi Ibra- Ishaq kuma muka bashi Yaqub
كلا هدينا kowane ɗaya wato mun shiryar da shi wato kowane ɗaya mun mai da shi annabi mun aiko shi ga jama'a ونوحا هدينا من قبل Nuhu kuma mun keɓe shi mun wato mun mun ɗaukaka shi da annabci da can gaba a gabaninsu ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون daga cikin zuri'arsa shi annabi ibrahim alaihissalam dawud da suleiman da ayyub annabi ayyuba da yusufu da annabi yusuf da musa da da annabi haruna dukansu suna daga cikin zuri'arsa وكذلك نجزي to المحسنين waɗannan duk mun kyautata musu saboda haka mu muna kyautata ma duk masu kyautatawa cikin ayyukansu da faɗinsu da abin da suke yi cikin halayensu duka suna kyautata to za mu kyautata musu وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس daga cikin zuri'arsa kuma zakariya da yahya wato da ɗan shi yahya da isa alaihi salam wa iliyas da kuma annabi iliyasu duk waɗannan daga zuri'ar shi annabi ibrahim alaihi salam ne كل من الصالحين kowane ɗaya daga cikin waɗannan yana daga cikin annabawa salihai waɗanda sun dace da abin da Allah wato sun dace da abin da Allah ya halicce su saboda shi وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا haka annabi Isma'il da Alyasa da kuma Yunus da Lut dukansu daga zuri'arsa ne kuma dukansu suna daga cikin salihan bayin Allah annabawa ne manzanni وكلا فضلنا على العالمين kowane ɗaya da- daga cikin waɗanda an ambato ambato su ɗin tun daga Nuhu har zuwa wato waɗannan na ƙarshe wato eh, Lut wato dukansu suna daga cikin waɗanda Allah ya fifita su akan dukkan talikai ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم kuma Allah ya fifita wato daga cikin iyayensu da kuma zuri'unsu da iyayen uwansu da duka da da yawa duk mun fifita su kuma mun zaɓe su kuma mun zaɓe su kuma mun shiryar da su zuwa tafarki madaidaici a- a a kan waɗanda sun ɓace kuma
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده wannan ita ce shiryar Allah yana shiryar da wanda ya so ya yarda da shi daga cikin bayansa ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون da sun yi shirka kamar waɗannan kamar shi uban azara da mabiyansa da sun yi shirka da Allah tabaraka wa ta'ala ai da ayyukan da suka yi duka sun sun rushe أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة waɗannan waɗanda aka ambata daga Nuhu har zuwa Lut to su ne waɗanda mun ba su littattafanmu mun ba su littattafanmu mun so- mun ba su hikima mun ba su hukunci wato annab mun ba su littattafai da kuma shari'o'i da kuma annabci duk mun ba su فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين فإن يكفر بها هؤلاء إذا قريشا sun kafirce da abubuwan da Allah ya saukar ma waɗannan duka to lalle mun shirya wasu wasu wasu daban waɗanda lai- su ba kafirai bane suna kula da ita suna kula da littattafan Allah da shir- shari'arsa shari'o'insa da hukunce-hukunce da ya saukar su ne musulmi kenan al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in dai waɗancan sun kafirce to waɗannan ga su nan mun shirya su musamman don su kula da addinin Allah da shari'arsa da littattafansa kuma su yi imani dukkan annabawa haka kuwa musulmi suna imani da dukkan annabawa tun daga adam zuwa bayan su duka أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده waɗancan su ne annabawan da Allah Ubangiji ya shiryar da su to akan ha- tafa- bisa tafarkin su kai kuma ka shiryu a bisa tafarkin da suka zo da shi bisa shiryar su wato ma'ana ka bi sunnar su قل لا أسألكم عليه أجرا ka ce musu ba na neman komai daga gare ku akan abin da nake isa idar muku a wur- daga na- nasiha wato abin da nake gaya muku din nan ba ina fatan ku bani wani abokansa bane bani neman uzura na komai a- a wurin ku إن هو إلا ذكرى للعالمين shi dama abu ne wanda wato littattafan da wahayin da Allah ya saukar wato dama abin tuni ne ga dukkan talikai وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ba su girmama Allah bisa gaskiya ba wato gaskiyar girmamawa ba ba su girmama shi yadda ya kamata ba iz qalu lokacin da yayin da suka ce ma anzalallahu ala basharin mishri Allah bai saukar da komai ga wani mutum ba قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس kul ka ce musu su yahudawa da su ƙuraishawa da duk wanda bai bai imani da Allah ba ka ce musu man anzala alkitaba allazi ja'a bihi Musa wa ya saukar da littafin at-taura wanda Musa ya zo da shi ya zo da shi ya zama haske ya zama shari'a ga mutane duka a تجعل- zamaninsa Mhm.
تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ko yahuda kuna rurrubuta wasu abubuwa daga ciki in sun dace da son zuciyanku sai ku bayyana wa mutane in kuma sun saba muku sai ku ɓoye su har kuka zo kuma ka- kuka- kuka manta da abubuwa da yawa daga cikin ayoyin attaura وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم an koya muku abin da ku ba ku sani ba iyayenku ba ba su sani ba a cikin wato littafin da Allah ya saukar attaura din nan قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون to ka tambaye su wa ya koya muku wannan abu ka ce Allah shi ne ya koya muku to sun mazarhum fi khawdin ka ce musu Allah shi ne ya saukar musu sarai ya saukar musu da littafi ya koya musu abin da yake ciki su kuma ka bar su a cikin kutsawar su su yi wasa
وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها وهذا كتاب أنزلناه مبارك وأن للتافي القرآن للتافي من سوكرشي مبارك من البركة مصدق الذي بين يديه yana daskata abin da ya zo a can gabanin su cikin littattafan da Allah ya saukar don ya yi shaida a kan abin da ya sauka ya zo a cikin waɗancan littattafai gaskiya ne wani tun jira ummar kura kuma don ka gargaɗi wato mutan ummar kura makka mazauna makka don su ma ka gargaɗe su ka gaya musu wahayin da Allah ya saukar maka wa man haula da garuruwan da suke kewaye da ita duka dai wato an aiko ka don ka kira su zuwa Allah ka ka nuna musu alkur'ani ka bayyana musu abin da ya zo a ciki والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون والذين يؤمنون بالآخرة waɗanda suna imani da tashi bayan mutuwa suna imani da lahira za a tashi a taru a gaban Allah yu'minuna bi suna imani da alqur'ani wa hum ala salatihim yuhafizun wa su suna kula da sallolinsu suna aikata su yadda ya kamata ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ومن أظلم باب الظالمين da ya fi mutumin da ya yi ƙarya a kan Allah ya yi wa Allah ƙarya kuma ya ce an yi mini wahayi alhali ku ba a yi mishi wahayi da komai ba da mutumin da yake nima zan saukar irin abin da wato zan faɗi abu- abu- irin abin da Allah ya faɗa a cikin littattafansa in na ga dama sai na saukar da littafi kamar alƙur'ani misali to ba azzalimin da ya fi mutumin nan ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ولو ترى إذ الظالمون إن كاغني لو الظالمي لو كشن da ransu yana fita suna cikin ghamaratul maut suna cikin rufe-rufen na wahalar mutuwa wal mala'ikatu batiqu aydihum mala'iku ko suna ta dukan su akhriju anfusakum ku fitar rayukan ku ku wato tunda ba ku da wanda ya halice ku to ku yi wa kanku wani dalili اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون to al-yawma tujzauna azab al-huni yau za a saka muku da azaban wulakanci bima kuntum taquluna da abinda kuna faɗa lokacin da kuna duniya ala Allah ghayra al-haq na ƙaryan da kuke faɗa akan ubangiji madaukakin sarki wa kuntum ala ayati tastajibun kun kasance kuna girman kai da da karɓar abinda ayoyinsa suka kunsa ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم to haka ne dan adam ba shi da komai daga abin da ya mallaka a duniya ko mumini ko ba mumini ba ya abin da ya ci abin da ya saka to shi ne dai abin da ya samu da abin da ya ya yi kyauta da shi ya yi sadaka da shi ban da haka duk zai mutu zai bari ga hannun wasu daban ne walaqad ji'tumuna furada kun zo mana ku ku kadai daya daya kun zo kama khalaqnakum awwala ma kama yadda muka halice ku a farko daya daya wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum abinda mun mallakar muku na iyaye na ƴaƴa da dukiyoyi da mulki da daraja da menene na duk kun bari a bayan ku wa ma nara ma'akum شهداءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء كما بمغا وإنن غما كان da kuna musu ibadan nan dan da su ne kun ce za su yi muku cutar din nan ba mu gan su ba tare da ku لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون duk igiyoyin zumunta tsakanin ku sun yayyanke ba wani alaka tsakanin ku da su bayan kun mutu kun mutu ku kadai ne saɓanin abin da kuke faɗa a rayuwarku cewa gumakan za su yi muku ceto a wurin Allah.
Inna Allah faliqul habbi wan nawa Allah Ubangiji shi ne yana tsirar ‘ya'yan itatuwa, tsirar da su daga ƙasa.
yukhrijul hayya min al-mayyit wa mukhrijul mayyit min al-hayy Yana fidda mutumin kirki mumini min almaiti daga kafiri ومخرج الميت من الحي كما هنا في الدكافر دجا دجا مؤمني ذلكم الله wannan shine ubangiji mai yin haka fa'anna tufaku a ina ne ake ture ku za a kai ku ina ne za ku koma can gefe ku tsaya kan ƙarya فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا shine mai fidda safe zo muku da hasken safe sannan kuma shine ya sanya muku dare lokaci ne na futa ku futa washamsa wal qamara kuma shine ya haliki rana da wata saboda amfanin ku hasbana mun don wato zane lissafi rayuwarku ذلك تقدير العزيز العليم wannan duka kaddarar azizi mabuwayi al'alimi masanin komai da komai Allah kenan وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر shine ya halitta kuma shine kadai ya halitta ya halittar muku wato taurari duka saboda ku shiru da su da su a cikin tafiye-tafiyen ku وقد فصلنا الآيات لقوم يعلمون kun kusa- kusan hanyoyin ku cikin tafiye-tafiye a jeji ko kuma cikin ruwa qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun wato mun bambanta ayoyi ga waɗanda Allah ya rusa su da ilimi وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع
shi ne ya halicce ku dukan ku daga rai ɗaya shi ne daga adam alaihi salam shi kaɗai fa mustaqarrun wa muswa- wasu suna ce wato fa mustaqarrun wasu wato sun sun- sun tabbata a cikin mahaifar uwa- uwayensu wa mustauda wasu kuma suna nan cikin tsatson iyayensu maza tukuna ba su sauka a cikin uwar ba قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون mun bayyana ayoyi na girman Allah tabaraka wa ta'ala ga masu fahimta وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وهو الذي أنزل من السماء ماء شيني وندي سوكر دغ سما روا فأخرجنا به نبات كل شيء من تضرر شيء واتو يبنن رينا كون إذن أبنن دا كون إذن إتاتوا دا ciyayi da sauransu abin da ake amfani da shi daga kanku kuma abin da kuna amfanar da shi dabbobinku fa akhrajna minhu khadiran munfitar wato daga da ruwa- daga ruwan nan mun tsirar da ab- abun nan abun nan itatuwa masu ƴaƴa wato ɗanye نخرج منه حبا متراكبا muna cire a cikinsa wato ƙwayuka waɗa a jere suke a cikin zangarniya misali
ومن النخل من طلعها قنوان دانية
abin nan dabinai kuma itatuwan dabino kuma muna fitar daga abin da zuciyarsu muna fitar da su wato zangarne har wa yau dai waɗanda suna kusa ga hannun mutum in yana so ya ɗebe
وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه gonaki na inabi da kuma na zaitun da kuma rumman in ka gan su a fili haka suna kama da juna amma kuma in ka ɗanɗana su daban-daban ne suke wajen ɗanɗano ba dukansu iri ɗaya ne انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي ككليش لوكا سند سنونا كما إذا أكدوي أنسو إذا سنونا مهم.
إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون انظروا إلى ثمره كدوي أنسو أن إتاتو النند أكا أنبتا إذا أثمر إذا سني آآ وينعي سن- سنونا إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون أقول آيوي masu bayyana mutum wato mamakin halittar Allah ga waɗanda suna imani.
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم
وجعلوا لله شركاء الجن وكما وسكما daga cikin kafirai sun maida wato aljannu sune wato sune ababayen tarayya da Allah tabaraka wa ta'ala sune wato sun daidaita su da Allah suna bauta musu wa kharraqu lahu banina kuma sun sun kirkiro musu sun kirkira ma Allah tabaraka wa ta'ala a'a da kuma a'a maza da mata bi ghairi ba tare da sani ba سبحانه وتعالى عما يصفون sarki ya tabbata ga Allah ɗaukaka ta tabbata gare shi da- daga abin da suke faɗa ɗin nan.
بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة Shi ne ya fara halittar sammai da ƙasa, ta yaya za a samu masa ɗa alhali ko ba shi da mamace.
وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم Shi ne ya halicci komai da komai, wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi masa- sa- yana sane da komai da komai.
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه Wanca- Wannan wannan shi ne Allah Ubangiji, Ubangijinku, Allah shi ne wannan shi ne Allah Ubangijinku, ba shi da abun bautawa, ba ku da abun bautawa sai shi, ko kuma babu abun bautawa sai shi, khaliqu kulli shay'in shi ne mahalicin komai da komai, fa abudun ku bauta mishi shi kadai, ku bauta mishi kuma ku kadai ta shi cikin ibada.
وهو على كل شيء وكيل Shi ne mai riko da kula da komai da komai, babu mai rikon mutane ko kula da su ban da shi.
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير la tudriku al-absar wato idanun mutane ba za su ganshi ba ba za su kewaye da shi ba ba za su ganshi ba a nan duniya wa huwa yudriku al-absar shi ko yana ganin mutane yana ganin kowa da kowa wa huwa al-latif al-khabir shine masani kuma shine dai wanda wato ibatinin ibatini a cikin a cikin dukkan abubuwa Allah amin ya rab amin ya rab masha Allah Allah ya taimaka Mhm.
dan waya aiko yana cewa malam ko menene hukuncin mutumin da ya raba dukiyarsa a ransa ya raba ƴaƴan shi sai ya bar kaɗan bayan rasuwansa sai wasu wani daga cikin yaran ya ce a shi bai yarda da abin da aka yi nan ba sai dai a tara kayayyakin da ya raba ma a sake raba su ga masu cin gado ko wannan rashin yarda na wannan yaro shari'a za ta yarda da shi ko ko dai za a raba abin da ya saura ne
To idan za a duba lokacin da shi uban ya raba dukiyarsa ɗin ga 'ya'yan shi yana da lashi lafiyayye ne tukuna bai mutuwa ba ta zo masa kusa ba ko. In ya yi shi bayan ya ga alamar mutuwa wannan za a warware in kuma ya yi shi tuntuni ne da dadewa ya raba tun yana da lafiyar jikinsa da komai da komai yana jin tsoron talauci yana yana farin ciki da wadata da sauransu to a lokacin ba za a warware ba sai a yaron nan sai a bashi haƙƙinsa wato abin da aka ba shi za a tabbatar masa amma ba za a warware ba wato in dai aka yi wannan abu a lokacin da shi yana lafiya yau wato ba za a warware ba in kuma ya ga zai mutu ne sai ya raba ya raba abun kuma bai raba shi a bisa ka'idan shari'a ba ana iya warware ba
to wannan kuma yana cewa mutum ne ya dauki mai kiwo yana masa kiwo da shekaran fidda zakka ya yi sai cire zakka ya ba mai kiwon kuma ya biya shi daga cikin kudin zakkan ya biya shi kuma haƙƙinsa na kiwo ko wannan ya halatta a to kudin zakka dai ka san ya ba shi na zakka to sai ya ɗibi daga kudinsa na ainihi daga kudin kanshi kuma sai ya biya mai kiwon amma ba zai yiwu kudin zakka ba wanda ya sa shi yana mishi aiki ba haya na haya din ba zai yiwu ba kudin hayan shi daban ne
ya yi wannan tambaya fi sauran gobe insha Allah
Thank you.